نحمده ونستعينه ونستغفره zauna mai kyau ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
kamar wannan ɗan ne ya ɗanyi ƙasa Su- suna kwantrolin da wancan
قال أولياء هو بقومه ونذرنا ما شرع شيء بقوله إلا بوحي الله يوم الشفاء الأولى يقول الأرض بقي wanda gari na ninki a tsaramar hukumar ninki wanda insha Allah subhanahu wa ta'ala muna cikin ba wanda kuma za mu tashi aya ta cikin da mutu wa kuma da kuma yana mazuci ta mai zama da farko yana cewa malam shi a mutum ya halatta a cewa mai yaro jariri ruwa a tsoron wata shiga don zama a tafiyar da tsoron wata shiga sai da rikidoshi da zan masu rarrabuwa sun kasu da jirgin wani cikin da wuta aibar sani ba ba wani ba kuma wani nashi na hadisi ba ko wani asar da ya ce ba ba jariri zuwa sai ya kawo ta da wala ba sani ko ba sai ya da ba sai ya ta samu ta ne da ina ta gaba tana cewa ba da kullum sun ma ta halitta a kan mata ko kuma ba ta halitta ba ke da ba ba ta halitta za ta ce za ta ba ta biyu ce ba a halatta mai zindi a to akwai wata sallah da wata halatta ba ba a tafi da tambayar ta shi yaki a ga me matsayin zuwa sallah da zuwa a zance ko sai a ce miki ya ya ke ji kalli a nan yana cewa malam ne ne hukuncin namiji da ya tafi da ya sallah da ya fi mawa da ya wannan matsala ya ce akwai alamar ya fi munafici tare da mutum da kiyar bayan halin kana gari kuma shi haka ya sake ko kai wata sati juma'a ba to me ya wannan amfani me ya me ya mata yake amfani akwai alamar munafici tare da Allah mai tambaya na gari yana cewa malam mai yin da hukuncin mamun da ke wani jira ne sallah shi ne limamin bayan da ya kusa sama shi kuma sai ba da yanzu ya samu dama ya yi ba da yanzu ne ai akwai wurare da Yadda da yana cewa shi ma da idan ina cikin ban daji zan iya bin lada ne irin kuma dan da kuma ka bin tun da baya halatta a mutum Allah ban daji ba za ka iya bin shi haram ai ba a mata sunan Allah ban daji ko wancan addu'a da aka ce kai Allah shi ka baka wannan damar ko ko ba ka bane ba Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith har wani shara ta ba wani damar in za ka fito kuma ka ce gubranaka ko gubranaka alhamdulillah alladhi alhama anil adha wa afani wannan shara ta ba dama amma sabanin wannan na zikirin Allah bai dace tunda na gaba yana cewa malam idan mutum ya zo masallaci sai samu limani yana tafiya ta karfi shin zai bi imamin sallan ne tafiyan ko kuma zai bari idan ya idan a zai bi shi ai ta aka yi ma a zarafin ko
fasallu abin da kuka rifka tare da limin ku sallata saboda ko zaman ta hiya ka same shi yana yi to kai ma za ka zauna a ci gaba da kai a ƙara a kallo ma yi su zuɗi a ƙarancin abin da ake rifka don ke shi ne mana zaman ta hiya in ka samu zaman ta hiya ka samu wannan jami'a ba bukata in ka dace ko ka sake ikama a'a amma za ka ga wasu ne in sun samu zama ta iya suna gama kuma sai su koma gefe su ikama kuskure ne ko kuma su in ya zo ana zama ta iya sai ya tsaya wai sai ya gani sallama za a yi ko shi gaba za a yi wannan shi ma ba daidai ba ne hadisin ta yi ma adrasu wa sallu amma ba da ku ba a timu bi ma'ana ma adrasu abin da kuka riska wa sallu ku sallata kenan a dinta kasar da liman na yi kai ma haka za ka shiga ka yi kafara harama ta shiga sallah sai ka shiga wannan kai a tsaye ba za ka ce bari ka jira ko sallama za a yi ko sai an dago ba wannan ba daidai ba ne yin haka rashin aiki da hadisin manzon Allah mai tambaya ta gaba yana cewa malam nan da musulmin na dan sanda shi ya rufe hali abu a da nan da wanda za ka je cikin rabuwa wanda ke nan ranar ta gane ka yi rabuwa ya tun daga nan ba ranar ba za ka yi aikin ba a yau ba da rabuwa kuma shi ke da ka za su ke da kuma sa shi ka haɗe hali bai na nan sannan kuma yi a ba ka yi ba ba shi ne mana kaka ba sai za ka yi aikin mara ce ba ma ka yi ba kuma sai ka fara lalaci wani so yake lama shi bata ba ko a ce ka aji azumi don dalilin da Allah ya sa ka aji azumi rukuni ne ma daga cikin na musulunci kawai shi kenan sai abu a halatta maka ala aji maka garuwa kawai saboda za ka je malam manzon Allah ko za ka je malam Allah ba ka nan da ba ka ci gaba kawai shi ma ya kire ne ya zama kai ya ce malam muna mana addu'a da addu'a da ba ta da ubangiji Allah ya ba mu nasara Allah ya tabbata mu kai ya ciki amma me ya kawo haka suna ya ce kuma na mace da ya yi masa ba shi kuma ya rasu shi aka sa wani din ya je da bai ne yake faruwa ko amma ruko ba shi da amfani ka san kamar da yake faɗa wasu iyaye suna da matsala a karan kansu wasu iyaye zai kamar kamar ma bai dace sun biya ba yanzu kuma ɗan idan bai san gida da wani hukuma na gida da wani
ya zaga ya je shi
an gane ko idan bai ji sanyin idanuwanki wani wa zai ji kuma ɗanka idan ya maka laifi da ana nema a burbuta zuciya kira shi maka zage shi maka kuɗa ba shi ke nan ba amma me kika yi cinye wannan kira shi karatun addini in da karatun addini to me za ki zama kina wani rubutu da zaki me zaki ne ba eh yana shi karatun kwazo ne to me an aure shi abin da in yi miki ba daidai ba kira shi zaki me yasa kake kaza ko ka mun kaza dai na ya ba shi raka zaki domin amma wani shi kuma har ka waye gari wai an ba ta maka mu'amala da ya dace Allah shi ya sa daga kasuwa ta islamiyya tana da makaranta da Allah amma ka tana da matsala a gani amma dai ka sanya a ce abinci ta bai kamata ai a ka'ida kuskure ne ma in har laifi ya maka a ce wai sai an ga an kace ka ko ba ga wani ba danki ne ba ke za ki kira shi ce wa da kamun kaza amma abin da kamun ban ji daɗi ba an gane to amma kuma sai da za a ba waye gari kuma a ce suna kokarin ko ki zama wani irin tsari sai ka sa ne a tambayar maka ita ka nemi yan uwanka ko wata kawar da zuku ko kuma bai kusa da ana ki samu amfani mai ne mutane a wanda a dace ne ya kamata a ce sai wani mahaifi ko ma tsakanin kai da mahaifiyarka amma ya yi wani kuskure da ya game da yan ala ta ta faɗa shi da zai sabu ba a rubu ma mu ma ka iya musu da wata mu iya musu na gaunar mu iya musu na son ala sama muka su roka amma ba su ba da shi ma da sanarwa ne za a yi kamar zuwa tashi
kula da
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون وما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المسلمين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah ya ce wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun Allah ce ya ce da duk waɗansu masu bauta a gobe kiyama cewa ina waɗanda kuke bautawa a zaman ku na duniya min dunillahi kuma bayan Allah hal yansurunakum shin za su iya taimakon ku aw yantasirun ko za su iya taimakon kansu da kansu Allah ce ba ku kiro sai a gwangwar gawon ku je ku kifa gawunan bi ma'ana ku je sashi ya fada kan sashi a cikin wannan wuta wal gawon da gaugaye mutanen banza wa junudi iblis wa junudi iblis da risulat iblis a cikin a cikin qalu za su ke cewa hum fi ayat tasimun suna cikin wuta suna sa'insa suna hima tallahi in kunna da fi dalalin mubin hakika mun kasance a cikin fata fata bayyananne idna sawaykum da rabbil alamin lokacin da muke daidaita ma'ana bautar ku da bautar ubangijin halitta baki daya wa ma adallana illa muslimun ba wanda suka samar da mu suka zamar da mu irin masu laifi kafirai ko kuma kace shi da nan madara wa ma lana min shafi'in gashi ba mu da ma'ana wasu mai ceto wala sadiqin ko wani aboki amin wanda yake kusance walau ko Allah da zaka wanda ina ma a ce muna da wata dama muna da ma'ana wata dama hukuma gidan duniya ba na kula ni da mu'mini ba kasance da ga cikin mu'mini inna fi zalika al-aya hakika a cikin wannan akwai aya wa ma kana aktaru mu'mini amma mafi yawan su ba su imani da Allah ba wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim hakika wani da shi ne mabuwa da rahama wannan za mu ga kamar da muka gani a shekaran jiya da jiya yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin annabin Allah annabin Musa sai kuma Isa ta fara magana akan annabin Allah annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dama za mu ga surar ta yi tsokaci akan annabawa guda bakwai farawa da annabi Musa jirintawa da annabin Allah annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mun gani yadda ce addu'a yace Allah ka bani ma'ana ka sanya ni a bakunan mutane sannan Allah ka sanya ni daga cikin masu gadin gidanka na aljanna Allah kuma ka gafarta wa babana babana ya kasance daga cikin matattu Allah ka kuma ya tada ni ranar tashin kiyama yau ma la yaqu malu wala bulun ranar da babu wata dukiya da za ta amfana ko yaya illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya je gurin Allah da zuciya kusashiya to a ranar Allah zai kusanto da aljanna da bayan Allah na gari a ranar kuma Allah zai fito da jahannama kara fili Allah zai ce da su wa kila lahum aina ma kuntum ta'budun da abin da kuke bauta ko san akwai hadisi ingantacce wanda ranar kiyama duk wani wanda ya bauta wa wani ba Allah ba gumaka ne ko wata halittar Allah kamar rana da taurari da dabbobi Allah duk wani abin da aka bautawa a gidan duniya kai ko kuɗi mutum ya bautawa ko da ma'ana mutum ya waye gari su suna ya bautawa to Allah zai zo da wannan karkatan abubuwan bautar kuma bayan shi in gumaka ne za a zo da gumakan idan kuma wanda ya bauta wa rana ne za a mutu mutum mutum na ranar in ma wata ne duk abin da ka bauta ne Allah zai halittu maka shi ran alkiyama wakilin sai Allah shi kowa ya garzaya ya je gurin abin da ya bauta wa kuma za a zo da wadannan abubuwan na halittu shi su da kowa zai lare masu bauta rana ga mutum mutum ranar nan masu bauta gumaka za a zo da gumaka tunda ai ba wani abu ne a gurin Allah ne wahala ko shi ke kowa sai dare ba wanda za su saura a ɗaya ce guri guda sai bayan Allah da gari sai Allah da bai zai ce da ku kuma ba ku ga wata ku je gurin ku wata sai mu ce Allah ake maka wata ku a gidan mu da duniya to shine Allah yake ce musu da Qur'ani ma ko su ta abuduna ne dole la ina waɗannan ababuwan da kuka bautawa kuma bayan Allah a gidan duniya har yanzu na ku aw yantasirun shin dan Allah yanzu za su iya taimakon ku na ku samu tsira daga wannan hali da kuke ciki aw yanzu su ko za su iya taimakon kansu da kansu lafiya ai duk wani abin da aka bautawa a nan gidan duniya ai bai kai da beranci shi nan ba ko ko ya kai bai kai ba amma kun ga duk shekara ta a nan gidan duniya yake ta amma da yana ya isa ai mun ga abin da zai faru a lahira bayan zai tsaye taro ya wannan shela Allah ya kira ku kun cikin cikin kiran Allah ne kuma na kira ku kun gini ba ni da wata bawa a kan kusa sai kun biyayya kawai na kira ku ne kun amsa ne saboda haka kar ku zarge ni ku ta kan ku ma da ita kai to ta yanzu an gurin ya nuna cewa menene shi ma ba zai iya ba idan kai yake duk wanda aka waye gari an bauta kuma bayan Allah ba shi ma da bakin magana sai wannan din shi kuma wannan da ayyuka ga shi aure ba ko to shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ba za ku iya ba za ku iya taimaka muku ba ba za ku iya taimaka wannan ku ba to duk wanda za a wayi gari a karan kansa ba zai iya janyo kansa amfani ba to kaga ainihin babu aula kuma ya kasa janyo wani ko kan ci mana gini ai in taimako ne kai ya kamata ka fara ba kanka to ya za a yi wanda ya kasa ba kan shi taimako ya zai ba wani shi zai iya ba zai iya ba to shi ya sa ku kula da kyau ba wani wanda za a wayi gari ya ce maka zai iya kaza ko yana da wani kaza a cikin bayi in ba manzon Allah ba manzon Allah ne kada yake da wannan bawa shi ma me zai yi roƙar me duka zai ubangiji subhanahu wa ta'ala amma duk wanda ba manzon Allah bane ba to ka ce masa kula mai sama an gane ko shi ma manzan Allah fada da yake fita gurin waye man ubangiji sai yake da Allah ya mishi to idan har za a waye gari manzan Allah ba zai iya abu da kai shi ba sai ya tambaye ubangiji shi to wadan ku waye wani man waye kamata mu kama kenan ubangiji Allah subhanahu wataala bai ji mu ko sunnar manzan sa to shi ne Allah ya ce da su ina wanda ku buta kuma bayan Allah ba za ku ke ba ke da wadan ku ba za ku yi neman kayan kansu ba ana yi da kuki mubiya ku je ku faɗo ku danna a kesa yadda ka san ana aka ana ɗibar me za ka ce ne ɗanyen gero ko ɗanyen ma'ana sandan riƙe a waɗa cikin amalaki ko cikin ba haka za a ta musu a ɗaya wasu a waɗa kan wannan ku kuki mubiya a ga yadda ku ana da kifa su ba limana haka za ki kifa su tar ana waɗa shi ciki wani walwawo da zauwa wawayen mutane shashashu yana ce ma'ana zauka su ne ma'ana yan zaune gari banza wanda ba su da aiki kawai ina ake jira ina ake za su kallo ina za ka gane wa'annan su ake nufi da Allah ya ce su a ko ya tsere mu zawut kuna ganin mawaka su a ce mawaka to in kana son ka zawut wannan masu mawaka ne su ne zawut a gane ko to shi ne Allah ke ta da su da zawut din baki da duk Allah ya sa su wuce jahannama wa junubi iblis ajma'un da kuma da iblis wanda shine komanda ko sai rundunarsa ma'ana daga aljanu da kuma rundunarsa daga mutane baki daya Allah subhanahu wa ta'ala Wannan shi uniform da tsari ya tsaya, sai a waye wannan gari uniform da ya su a tsaya.
junansu da Wannan da wa'ancan ya tsaya.
bawon din da wa'ancan Gashi masu nan ya wata tsaya.
zuwa kan da da shekan din da rundunar shekan din kuma sai a zo ana da juna dan kalle shi kare a ya gane ko sai a zo kawo ana aiwatar juna a gane ko me ya kawo su wannan yanayi me ya sa su samu kansu a wannan hali qalu wa hum fiha yahtasimun lallahi dukunna la fi dalalin mubin suna cikin wuta amma suna rigima hakika tabbas ashe mun kasance muna cikin fata fata wanda yake bayyane da kuma har yaushe ai bai kira da kuma ya bushe ko ai nadama kafin mala'ikan mutuwa ya zai zo maka a lokacin ya kamata ka nadama ai yana daga cikin wuraren da ba a tabbatu ba idan gargara idan rai ya zo gargara ko kamar yadda fir'auna ya yi ai kaga da ruwan ya ci shi ya tabbatar ma'ana mutuwa zai me ya ce amantu ko da yanzu menene annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'il أمريكو بعد يصير أنا الآن يلوكو فرعون كيف أكل يمو كيف أجل أجل أنا سير أتكاش أجل إبليس أتشيني ناي إنما ناي إيماني لا أبدا بنو إسرائيل سك إيماني ما يسك إيماني شيء الله تكر الله لما نرجع أنا مصدر أقول ويلوكو أجل lokaci ya bude to shi yasa duk wanda zai tuba to yana cikin abin da yake zaɓa Allah zai duba shi ya sa suka ce ma'ana wa an yi dokar ma'asiyata shi za a biya ya tara maka da bisa biya ya bar sako a lokacin da yake zaɓa kenan lokacin da aka aka wayi gari kana yin abin da yake ba daidai ba to a lokacin ya kamata ka nemi kuma Allah ya nuna ka amma kure ya zo gargara ko rana ta fito daga yamma za ta fara daga gabas ka kai magana ta kare ana ya shi da wannan rubar da ba na'am shi ne ana ke cewa suna cewa tallahi mun kunna wallahi mun kasance a cikin fata bayanan ne akan me idan sobe ku ga rabbil alamin yadda muke ba ma ku muke daidaita ku gurin bauta daga ubangijin halittu ba shi daya amma wa ma dallala ila al-mujrimina wannan banzaye da suka ga mu idan wannan banzaye wani banzaye ta san ko ba wani ba ai ba mai iya rudi da gururi irin shi nan amma duk da gururin sa da iskancin shi me yake cewa ma kana li alaikum min sultan illa an da auku mafsirku ne ayin ba an da wata fawa a kan kula da na dauka nake muku cewa sai kun ta kawai kiran ku ne kuka amsa shi sa na harkar da ku so da ka laifin ku ne ku ne mutanen banza ubangiji ya muku alkawari ya shiga ni kuma gashi na muku alkawari na saba an gani ko ba na da rumuni wala ko rumuni ma ana bi musulmi ka ku zarge ni ku zarge kawo da ku ni yau bai kasance tsere ta da ku ba kuma kun yi tsarar ku kace to kaga haka bare ce mutane to kaga tun daga yanzu mutum sai ke na menene sai ya tashi kai ya je ya saka da mugun zare ka iyayen ka ka hana zuciyarka a wanda take bukata ka iyayen ka da daure ka cire ka bi Allah da manzansa shine sirrin mutira Allah ka mana ga mai tsaro wa ma da ilal muslimin fa ma lana min shakirin ba wanda ya duk wanda ya duk shi yasa ana cewa ma dan ko mutum ba a shafi ceto mai ceto wani amfani su saboda ai shi ceto na la'ira ba irin ceton duniya ba ne ba a gane kaga shi ceton duniya ko da ba mutum alfarma ai ba zai gane izinin wani ba to amma ai lahirar ta Allah ce aljannan ma ta Allah ce to kawai shi kenan sai ka shiga wuta ka je ka ɗauko ka kai ka aljanna zai wuri ai ba zai yiwu ba saboda haka shi kansa mai cetar sai an ba shi izini kuma sai an ba shi izinin da kada da zai ceta sai na ce ba da ta za a yi ba inda har da ta za a yi to manzo Allah ba zai nemo babansa ba in har da ta za a yi sai na Ali ba zai zo a nemo mahaifinsa ba in har da ta za a yi annabi Ibrahim ba zai nemo ma'ana baban shi ba a ba a shekenan ta ga cetar sai an nemi izinin Allah ko kuma sai Allah ya ba da damar da kar da za a ce ta amma tabbas akwai ce a gani ko duk wanda ya ce za mu ce to ya samu cewa ne san manzon Allah da kuma ya nasu su'ali an tabbatar akwai ceto manzon Allah zai ceto bayan Allah na garma za su yi ceto a gani ko hadisin Qur'ani ma zai ceci iyayen shi Qur'ani ma zai ceci makarantar shi a gane ko sallaka za ta cece ka duk wa'annan ya tabbata a sunna ma'ana duk wanda aka waye gari ya zama daga cikin wa'anda za su yi ceto Allah zai ba shi labari da umarni cewa ga kala da zai ceta a ganin Allah sai ke cewa suna cewa ga shi yau ba mu da wani mai ceto wala sadiqin hamim ba wani kuma aboki makusanci ya ta ce a hamim shi ne wanda abokantar da ta kuta kai matsayi kamar kulla a gane ku ma'ana ko da kusur na ku yawa to ba wani aboki ba wani mai taimako kowa ta kansa yake yi kowa so yake ruwa ta sha domin yin wata magana wai falau an na na karbatar ina ma muna da ma'ana damar maimai a karba shi ne ma'ana yin abu da sake maimaitawa shi yasa Allah ce farji ilbasara karbatai bi ma'ana ai marbatai a gani ku ya kai mai karatu ko mai sauraro kalli sama kai sake kallon sama kuma karo na daban har tsananin su za ka ga wata tsaga ko tsagewa ne a sama babu wai lau anna lana karrata ina ma a ce muna da ma'ana damar komayya fa na kuna min al-mu'minin mu wani imani a idan za a haka kenan ne ba da jarabawa a idan yanzu mun ba Allah mun sha wahala mun cije ba mu saban Allah ba mun iyayen mu kuma karshe Allah ya kai mu lahira mun ga za mu rabau da kuma rabau da ko kuma sai ku ce ku da Allah a dawo da ku gidan duniya ko za ki aiki ku shiga aljanna kenan ma abin ba ma hikima ai abin ya zama wasan yara ko ban ci mene ke nufi in haka ne kenan sun fi mu ha to yanzu ai su sun leko bala'i yanzu dawo wasu duniya su aikin kwarai dan Allah lafi dan bala'i suka hango ne kenan mun fi su imani mu ba mu gani ba manzon mu ya faɗa mana kuma mun yarda kamar yadda manzon Allah ya faɗa mana amma taron manzon Allah ya faɗa mana taron manzon Allah ya karantar da mu amma su suka ƙi jin abin da manzon Allah ya faɗa suka ƙi yarda da Allah da manzansa to wannan ƙin yarda da Allah da manzansa shi ne za a muku bulale ku kare su akai in ku za ku dawo ba za ku sha wannan bulale ba idan kun biyo ba ke an yi tun biro ke ko ba ka bane ba to da haka ba zai ba a yi tun biro ba a gane to da haka wannan dawowa babu ita a gane ko ba zai yi ba إن في ذلك الآية ألا تثبت أولا الأمر فأخر الآية وما كان أكثر المؤمنين أما ربي يوم تباس إيماني معناه شيء نمشي لأيك المدى ياشر الفردس وإن ربك لهو العزيز الرحيم أديك أولين الكشين مبوعي كن يرعاما مكلي معناه آيوين جيرا جميع أكل يوسف إن في ذلك الآية ما كتمنيني إيه وإن ربك لهو العلي الحميد وكذلك وتباع أبن القرآن ده wato in dai kana bibiyan ma'anar Qur'ani wato abin da yake burge ka wallahi abin da yake baka sha'awa ka kalli irin yadda aka koro maganar amma da yake shi mai abin mai abin mai abin mai abin ma'ana wani ne sai ya rufe da abin da ya dace wa inna rabbaka lahuwal aziz ubangiji kamar waye ne akan wayancan mutanen banzan bi ma'ana ba wanda yake da ƙarfi da irza irin su ubangiji a waye ko mai jin kai mun gani yadda za a waye gari jin kai shi ne yasa zai ubangiji zai doki bayi ya sa su aljanna sakamakon kan su gurin su aikin su duk a cikin jin ne wannan kuma jin kan ne ya sa ubangiji su ba'ala wa ta'ala zai ba ka lada a matsayin ka na mu'mini ko da kai shekara ne wani za a ba ka ladan wannan niyya ba wai wannan aikin ka ba dan aikin ka bai ga wannan mizani ba to Allah ya sa mu dace na'am كذبت قوم المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون to yanzu tsokaci a kan annabin Allah Ibrahim sura ta zama ko yanzu ko za a shiga ne ma'ana annabi na gaba waye annabi na gaba shi ne waye shi ne annabi ko wanda yake nuna mana cewa duk waɗannan nasoshi na alƙur'ani da labarin annabawa da Allah yake ba mu yana ba mu ne wajen mu samu darasi yana ba mu ne don mu gane sunnar Allah don mu gane ku wa'annan annabawa irin kokwar maya da ba su ta da suke da annabawan su da al'ummar su to shi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa kai yake ba mu labarin cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabansa annabi Nuhu amma kan zabar kawai ruhin mursalin amma sai aka waye gari mutanen annabi Nuhu suka kare da mana manzanni wannan na mana bayani yana ko me yasa maimakon al'ummar annabi Nuhu ai annabi Nuhu kada ya kai Nuhu ko da nasu sai Allah ya ce kan zabar kawai ruhin rasul ko Allah ya ce ma'ana mutanen annabi Nuhu sun kare da manzo amma sai Allah ya ce mutanen annabi Nuhu sun kare da menene annabawa saboda duk wanda ya kare da annabi daya to yana da hukunci wanda ya kare da annaba ne baki daya shi yasa Allah ya ce qaumul mursalina fitar cewa sun kare da annabi Nuhu bi ma'ana sun kare da annabawa baki daya Isa wa Ibrahim duka sun kare da su baki daya idan qala lahum aqulu dun ala tatakun ku tuna lokacin da lokacin da dan uwansu annabi Nuhu ya ce ba za mu ji tsoron Allah ba eh inni lakum rasulun amin ne ba manzo ne amintacce Allah ne ya aiko ni fattaqullaha wa atiqun ku ji tsoron Allah ku bi wa ma as'alukum alayhi min ajrin ba kana tambayar kula da ba ce sai ku biya ne ba an gane ku in ajri illa ala rabbil alamin la dan wannan ne zai tsora wa da ke muku ina wurin Allah ku gina da to kaga da a cikin annabawan Allah ba wanda ya ɗauki tsawon kwana ma ne amma ban kwanan ya amma da ya kawo yawan mabiya a shi yasa hadisi da aka da auga mai mutum da ya wato wannan alaihi salatu wa sallam wannan aka canza ka sa daga bashi ne take mai kyau an bujuro mu da domin amma yanzu na kofa sai ya ga wani annabi na jiya da na ya yi wa abin ya gama ma har ya koma ga Allah ba wanda ya kafa ya ce ya ga wani annabi da mutum bai tashi wani da mutum bai an tashi gama karatu da ya ce ba ina nan sai na ga an wani annabi ga jama'a kan taro na ce hadi ummati wannan al'umma ta ce za ka ce wannan musa da mutane shi ya ce can sai na ga ma'ana wajen su turmin da jama'a za ka ce hadi ummati wannan al'umma ta ce ya mu'amma shi ya sa manzon Allah alaihi salatu wa salam yake shugaba a komai duk wanda ya daraja a duniya to bayan darajar manzon Allah ne babu wani annabi wanda ya kai shi matsayi manzo ne ko rasul babu wani mala'ika da ya kai manzon Allah ko waye shi ko jibril ne ko manzon Allah ya fi shi dan jibril ai da aika manzon Allah ne ko ba da wani ba kaga ko wanda aka aiko wurin ka ayyuka da ka alamu ka fi shi ba haka bane ba to wannan yana ƙara nuna mana cewa ba yadda za a yi karayu ba ka wahala a duniyar nan ba duk wanda ka ya ce zai rayu bai wahala ba to ba da gaske yake ba annabawa ma ba su zauna salin alim ba ku kalli annabin annabin Allah ne ga hikima ta iya magana ga basira ta arancin zace duk da wannan ta goma shi da Allah ya masa amma ya kasa shawo kan iyalinsa kaga ai abin abin na Allah ne ashe abin ba iya ba shi kadai abin rabo ne in ba ka da rabo ba za ka iya ba an gane da kyau ko amma kaga yayi usuluri ya ce inni da audu qawmi laylan wa nahara yace na kira su ma'ana da daddare na kira su da rana na musu a koye na musu a fili duka duk na yi amma a banza da shi ba abin da ya biyo baya sai menene sai fakar magana da shi addu'a addu'a kuma ta ci su yace rabbi la tazar alal ardi من الكافرين رياء انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد الا قادرا كفارا يقول له wannan nukuda ma kadai tana nuna maka bambancin annabi da sauran annabawa da manzo Allah ya je tsari aka sa ƙananan yara irin wannan suka biyo shi da dutse suna jifa manzo Allah da kai a guje za mu yi fito bayan gari ke hutawa sun fasa wa manzo Allah kai shugaban halitta baki da nan take Allah ya koda malaika ce ka an ce nemi izininka kawai a halakar da su duka a huta manzo Allah ya ce a kabas wani Allah a cikin sukan su za a fitar da wanda su za su yi imani da ni kaga hakuri irin na manyan kenan ko sai a kare su shi yasa abun azurjani eh haka wani ana yi me abuwa ne ga wanda ya kusa yi haka muke to mu gyara kai kuma sai ka rama eh komai sai ka rama kai komai ba ka yafiya wallahi duk wanda ba ya biya shi dali ku kalla kun taba ganin manzon Allah an masa ya rama kun taba ganin a tarihi cewa gashi an yi manzon Allah ya rama amma kuma sai an yi magana ka ce kai mutum manzon Allah ne kai ya kake sai ba mutum manzon Allah ba haka ne ko to an tsarku aka ce ku kalli irin yadda dan uwan uku na Aisha ya kai mari ya kai goro gurin mata kalabi ba haka bane ba har sai na abakar da aya ta sauka Allah ya wanke umu na Aisha suna magana ce ku ce gaban mai gida ba kai ba ni ganin sake kulawa da kai ba nan take Allah ya fitar da Qur'ani akan abakar wannan abu ne ba haka bane ba Allah ya ce masa falyafu wal yasfahu ala sai kuna an yi kuna wani Allah ce kun yi abu bai abuwa ko ya kuma ku yafi ku ba ka san Allah ya tabbata muku amma sai ga mutum da mugun bakin hali shi ba zai yafi ba wai har har ko mutum ake sa masa a je a roƙe shi yafi kai wala wanda kai kullun cikin sabon Allah ne kullun inda Allah zai maka mu'amala irin wannan ai ba za ka yi labari ba in ka yafe kai ma sai Allah ya yafe maka ai haka ne in kai rabu da kai ma sai Allah ya maka hadisin kudusi Allah yake cewa inna Allah auha ilayhi Allah ya wa'ayi irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama kaga ne ko irhamu man fil ardi ku duk dan wanda yake kasa wanda yake sama kuma sai menene to yana daga cikin jin kai in an ba ko yaki ko an maka ba daidai ba aka ba ka hakuri ka hakura an gane ko abuwa ba ta janyo ko ne sai alkhairi an gane nawa suka yi mutuncin manzo Allah manzo Allah ya rama wancan ma da manzo Allah ce a kawo shi hayyan aw mayitan karshe da ya gama kwana uku manzo Allah ba suke tsaye ba ya hukunta shi ya hukunta shi ba wancan da ya zo cikin kwadar manzo Allah a gaban faradan sahabban manzo Allah sai da umar ya tsaya ta gobe da tsare masa kai manzo Allah shi tsaye shi har sai da idanu manzo Allah suka su wai zagi manzo Allah yace ka ba mu duke ba duke ba maka ba shi ke manzo Allah amma manzo Allah ya ce kudi ba kuma shi ba shi kenan ba abuwa kenan manzo Allah na bacci ya rage takobinsa a kan kagindire shi a kan reshe wani makiyin Allah ya zo ya ɗauki takobin nan sai da ya ɗauki takobin ya rike hannu ya tashe shi ya ce man ya mana kuka mini ya Muhammad yanzu wa zai hana ya kashe ka ya ce Allah ne zai hana ya kashe takobin ta faɗi shi kuma ya karɓa ya rike ya ce to kai kai ta a zama da ke cewa rikon takobi ma. da ka taba shi da ka hukunci ni za a wakara ni za a shi ni za a gaga in kai waye da shi ba tashi wanda ne na kuma ba ni ni wannan da zage ni da zaga ni da ke to shi waye ya to kai wannan Allah ne eh ko da kai wannan Allah ne kai to Allah ne wannan Allah ma mutum ne manzan Allah ya yi rabu ya kalli da manzan Allah ya ce hadhihi isma ma uridu bi ma ma uridu bi hawala wannan ya Muhammadu ba kai dan Allah ne ko alai ne ko jama'i wanda da Allah ya gana mana ya halaka da duniya ma kan wannan kan zaki manzan Allah ya manzan Allah ya rama da rama ba wannan shi ne ake so ka zama abuwa to shi yasa kaga shi nan annabin Allah da wuta ta yi wuta ba ta halakar su mai gide ba amma a nan da ba sai a musu muna fatan Allah ya sa a kasar su idan su ya mutunta mu a kawo da mutum ne mutum ne mutum ne hakan wala Allah Allah ya kawo mana ayayan su wanda su da fara gaskiya da kuma nawa aka yanzu nawa ne suka yi gaskiya yanzu kuma ga shi mutum sana a cikin abin mutum inda an kashe iyayen mu da ayayan ba an amora a ai dan kun yi jama'a da shi ya ke da ku da shi za ku yi mata a yanzu insha Allah ko a jikoki a ai gaskiya guda ɗaya ce amma in kawo mai wa'azi na faɗa mai wa'azi baya abuwa mai wa'azi yana nufin hukunci mai ru- mai wa'azi riko mai wa'azin yi ta ba halin manzon Allah bane wannan wanda kake kawo kujerar tashi mana ba haka yake ba dole ku in kawo kujerar sai ka yi kwaikwayo irin da kujerar a gani to shine kaga nan annabi Ibrahim kaga annabi mu annabi annabi mu addu'a yi la tazar alal ardi min al-kafirin da yara ko kuma mace ko Allah ka gaba ko duka halakar amma wannan ba haka yake yi amma haka yake yi shi abuwa yake yi a gare ku shi lallashi yake yi duk inda ya ji kaga hadisai da yawa sai ce ba dan kana takura wa al'umma ta ba ba dan kana kana ta al'umma ta ba kuma in ka basira wani irin bala'o'i ne manzo Allah ya sha ba wani irin kunci ne ya zo ba yana sallah kaba an je bola dubi an dauko bayan bada kuma an dora masa a gadon bayan shi aka dauko barko kuma aka rufe kai shi ita wani irin tafiya ne manzo Allah ya shawa eh an je an sa nama an sai yana son naman cinya an sa wa naman guba wanda inda manzo Allah ya tsere mutu amma da yake manzon Allah ne manzon Allah ne naman manzo Allah ya dora akan harshe ce kar ka ci ne ne masu an sa mu guba abin da kuma za a yi manzo Allah ya ce a mutu wani abu kun taɓa ganin irin wannan wani ce a ja kaɗan mu eh kun yanzu kun taɓa wani kun masa ihu a unguwar ku to zai ta aike ku kuka ba ka wani ba ko kar a gyara musu ko kar- kar a gyara jikin kuwa da ba su da girki sun min jima sun min ihu ba da wani ba to kun taba ji manzo Allah ya ce a a a a kada mu da gari kaza saboda sun matsa laifi a karan kan kun shi manzo Allah ga taba Allah ko addinin Allah a nan za ka kun shi manzo Allah a nan za ka san waye manzo Allah amma dan ka mushi bai damu ba to shi ne bambancin annabi da kowace annabi hakuri da yafiya ku kalli wa shi babban manzo Allah baban manzo Allah ko wa shi kawai da a yi tashi shi ya yi tashi da kawai an fi Allah kara har sai da yake sai da Allah ya kira indin ta ce zai ce zo ki gani na cika miki alƙawari ta tsaya kan gawar da na kusa fata ya mutu ta ce farɗa min cikin sa ya goma hanta aka farɗa cikin baban manzo Allah aka yanko mata hanta ta gada ta ce na huce wannan da ya aike kuma sai gashi ya musulunta to ya wani ala ne shi ai addini ba na manzan Allah ba addini na Allah ne a gare ko manzan Allah ce a masa gaba ko kai ka karka shigo masallaci na to duk waɗannan gine-gine a gurin manzan Allah za a farfaya amma muddin za mu tafi da rayuwa amma mu ce mu masoya manzan Allah ne amma a kasuwanci babu alama manzan Allah ce rahim Allah mu ka'a sama ila ba'a wa sama ila tara wasama da tsara Allah ya fitar mutum da yake abuwa in zai tsaya yake abuwa in zai tsayar yake abuwa in zai karba shi amma kai ba ka da abuwa za ka je kasuwannin kawai ka sayo kuma ka dalla wa kuma manzon Allah kuma kai ka cutu a kuma manzon Allah kuma kana kai mutum manzon Allah haka wani yana rayuwar da wani kwanan da zai aure daban na aunawa daban الذين إذا كانوا على الناس يسرقون وإذا كانوهم أو نسوهم يقتلون ba haka muke yi ba aka bari yan kasuwan ba haka suke awo kwanan da zai je saye da shi daban wanda in ka zo zaka saya ko da wani abu daban wallahi wata balbaci wala haramu ne ci a gani ko wannan tauye mudu ne Allah ya wadar da irin wannan to ka gani kana ce kai musulmi manzo Allah ne kana tauye mudu kana ce kai musulmi manzo Allah ne amma ba ka da hakuri kana ce kai musulmi manzo Allah ne makareci kana ce kai musulmi manzo Allah ne maciyin amana da kai da jakob da rubutu da waye duka cikin hannun ku daya me za su na biya bana biya bana ga musulunci Allah ya sauke to shi ne ubangiji subhanahu wa ta'ala yake tsinki a wannan annabi annabi yanzu yake faɗa musu cewa ku ji tsoron Allah ku bi ni ba na tambayar ku wani lada lada na yana gurin Allah subhanahu wa ta'ala qalu قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين نعم Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da qalu suke cewa annu'minu laka yanzu kana ganin kawai sai mu imani da kai wanda ba aka alzalun da wa'annan aka karɓi da a gidinka kuma lokacin da wani asaba maza da suka hijira lokacin da shi wannan sarki ya ce yana so a kawo shi wanda zai ba shi jawabi a kan wannan annabi kun ga ai daga cikin tambayar da aka mishi aka yi wannan mutumin ko ba gaba ne ba sarki ya tambaye shi yaya kalar mabiya wannan annabi su ai akwai wani tambayar ko na sannan a cikin dangin shi akwai wanda ya taɓa sarauta ya ce babu yaya kalar mabiyansa ya ce duk talakawa ne raunana sai ya ce to na farko dama inda akwai tuba mai mulki a cikin danginsa sai mu ce ma'ana yana neman ya zama mai yauri a babulinsa shi ma ya mulki sai ya ce ma ya talakawa ne sannan na tambaye ku, ya kalar mabiyan suke mun ce duk talakawa ne ya ce to dama ai mabiyan annaba talakawa ne ina ba za ka ci abin da kyau to nan gurin shi ne a nan suke cewa wai dan menene za su yi bayan shi bayan ga talakawa kucakai a gidan ka ai dole ka kore su zo ko ka ware mana ranar mu da ba su zai shirka masu kuɗi ce ta manyan gari da kuma ranar talakawa eh kaga abun a nuna ranar siyasa ko ranar nan siyasa ne ya zo gari zai gana da manya daban da ko kuma ya kuma da kuma daban ko ba ko ne ba eh ne ne zo manyan da za a gana da manyan daban a gari ko kusoshin gari amma ko da ci kwakwan kuma na nan daban ba za a ɗauke ba to su aka ce so to ai ai dole su ci ba ai su ci ba ruwan shi da wani babban mai riga duk ba shi bane idan la la la la suwai wala da sai ba ruwan Allah da wannan ba ya ba wani ruwan jarka ba wani ai ba kawai zuciya ne hankali mai zuciya mai kyau sai kuma da zuciya mara kyau ba mutum bane ya wuce matsalar sun manzan Allah da takalmin sa ɗaya a makala a hamata ɗaya yana jin cewa manzan ya ce ba ya wani kuma zan ba kowa bane wannan duk inda ya je ko bai kuka sama ba a buɗewa ya ce wala irin wannan din da kuke ganin ko inda ne ran cewa a yi ruwa wala ta yi ruwa lau aka san Allah ya ba duk abin da ya rantsi Allah ba zai bari ga wani abu yawa saboda fadar su da mutum sa ba za a ko can wani yau ce wannan fasafi wannan ba ta ai mun ya ke ya ce to wallahi cikin duniya irin wannan mutum ba ya yi ba ya ɗaya irin wannan ya gode a cikin kwamfiya a cikin kuma wani wani kyawun ka kai dan mata kai dan manja ba ne ba kai dan sarki ne ko waziri ne kai ko shekima ne Allah ya sa kai yau da sarki ne ma ba ya ba ta wani ba kimar ka a musulunci ka so Allah ya kuma zaɓa wannan shi ne kadai in ka samu wannan matsayin ka gama kai ba wadatacce bane ba ko a ƙarshen da ya kake kwana ko a gidan ta kake kwana ko a ɗakin ka ba ba ba ba ba ba ki bane ba mulki in dai da zuciya mai kyau to ka zama kai kada sai ce wa ma ilmi ne ma ta mai a kusa mu ina ruwa na me hada ni da aiki su eh ba ai ba hakki na bane ga ya ka shiga lamarin su ba shiga lamarin su ba inna hisabu illa ala rabbi sakamakon su ko inna hisabu illa ala rabbi dauke su ai da kun sani ai hisabin su ba ne ba abu da suke nema ba ba aiki ne ke sa su ba a'a kawai imani suke da Allah da kuma da ni to gurin ba za su ba wuri na ba eh ya zan koye su bayan ba ni zan saka musu ba me sakayyar Allah ne yau inda ni zan saka musu sai musu bange sai da talakawa ne ko to amma Allah ne zai saka musu kuma suna bibiya da ni saboda su masoya Allah ne على شيء ذلك وما انا بذلك يغرق ويغني قال وانا بلغ يسرى اي كنا غني فوق سوره تكون الا يتوفر عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يذكر على شيء manzan Allah yana ganawa da manyan manyan kamar irin su Utuba su Abu Jahal duk su zo suna jin gurin manzan Allah yana musu da shi yana musu wani sai ga makawo Allah ya kawo shi Abdullahi bin Maktum ko manzan Allah sai yana ta magana yana ta magana shi ko manzan Allah ya shagara so yake yi ma dole na manya shi ko Allah ya san wannan manya banza ne manyan ko manyan wofi ne shi da sai mazala sai na a wannan mazala sai da ba da yaki saboda ya hana shi samu da wani لا قوة ولا أن جاءه الأمر ما يدريك لأنه واحد لك وما جاء يسعى ويحسب أن أنه تلاحى shi sa kullum in ya gaishe sai ce marhaban da wanda ubangiji na ya ambata ya ambata da ibana ya mene ya faɗi ya faɗi magana mai kauce a kai saboda abu ne mai masa an gane ko alladhi atama marhaban bil ladhi atama min la ne barka da zuwa wanda ubangiji na ya buga mu gudu a kai an gane ko shi ne wayo wanda fakawo to haka ke shi musulunci ba ruwan shi da menene waye kai a ka bi shi an zo ko an yi fito maka an je an karɓo kullun ka'aba a wajen familin Usman bin Abdullah bin Mas'ud ko Usman ne ko manzo Allah ya shiga ka'aba ya gode wa Allah ya fito aka ba da mukulli sai na ne je ne sai na je nan da shi Allah ya suka da Qur'ani inna Allah ya amuru an su abdul amana wa idza akamtum bayna nasi lan ta'budu ai shi su da shi da kullun amana yanzu bukata ta sa maka cikar da yake kuma yanzu kuma sai mutum ba mai da mutum mai da mutum kan mutunci ba ka haramta la yanzu wanda ba zo ga manzon Allah a nuna muku siyasa ta addini ba a ta kuma gaba akwai siyasa in wani abu da ke gaba gaba za ka ci nasara a kan mutane sai da siyasa sai da hikima sai da dabaru ko ina faɗa mu ba wa azin ya kada yake wasu da ba talauci ya ajiye mutum gaba kana wasu wa ina ne ma wani ba ta wani kawa a ɗan da ka ci da rakun kawai kawai matsalar da kawai jarin sa da ya gare ka ta fi taimaka mai jarin shi ke da ka gama da shi amma talauci ya ishe shi jari ya kai zama gida yake kawo kana ta fara masa ruwan hadisi da ayoyi ba za su shiga ɗan uwa ba za su shiga ba ka ba shi jari ko gwaro ne ka masa aure ka gama da shi yanzu zai zuwa ali ina wani shekaru a jin mutum ba da kuwa tare shi ina da zuwa alinka mata kun yi kaza mata ba ta kama kai mata ba ta kaza yayin ne mutanen banza nawa ne yanzu ɗan ku suke lalacewa saboda rashin kulawa ku ba nawa na ce mutunta ya sako ta ba ka san tana da buƙatu ba tana buƙatar mai shafa mai kyau tana buƙatar ɗan jambaki tana buƙatar turare tana buƙatar atamfa tana buƙatar lenti za a ƙirƙira ka taimaka mata amma ba za ka yi ba kuma in tana leƙe da kika kana surutu tana ce ta uwa na ta kai ne amma ka taimaka mata sai ka taka mata bai ya sa mutum zan da suna ku sannan ta zo ka kama da kake lura da ga wannan sai na kwai wannan sai wanda ba ba ka taba kama da ba ba to mun ta ta ko da yanzu wannan ba su da kirki nawa ne wannan muke sakar matan ko wanda zama ba ya girma ba ka dai ka san mala a wannan bangaren ku mugaye wallahi ka barta da ƴaƴa shi ke ka lalata ta ka rikita mata tsari ta fita wani yanayinta ta mara mutum kuma ƴaƴanka ne amma ni ina da ayaba ruwan da kula da kula da shi kenan aka zai mata zama ɗan iska ko mutane kirki ba sai tukiya a yanzu ne an ya kake ba ya kama ne ba su da ya kamata mu tsoron Allah an nan ku da aka sako su da yayin mu zaurawa dole sai muna jin kamu ga sunan su kuma shedanin gari suna riba da su ta tashi abinci ba a bata na kai ba a bata na rana ba a bata na dare ga tana buƙatar ko kwallon jima'i tana jini eh tana buƙatar man sha ba ba irin naka ba slim ba tana buƙatar tarare ba irin naka ba tana buƙatar kaza tana buƙatar kaza amma ba ba zai maka mata dan Allah ya zata yi kuma da min ya zata yi amma ka iya zuwa kuma kike gulmata kina wanka kina buga to ba to ba ta yi ta mutu wai na buga eh ita gari ko tana jaka e kullum sai suke mata ga kaza yalla za a sai mata waya mai kyau za a sai mata kaza ku ne yayin sai Allah ya kalle ku wallahi ba ku rike amana ma ya ba saboda ka duk wanda akwai kalle a gurin sa aiki ne akan wallahi kuna ganin sahabban manzon Allah fa Jabir da ba da yake ya aure yace aure yace aure ya manzon Allah yace budurwa ko bazawara yace bazawara sai sa baka aure budurwa ba yace uba na ya mutu daban da kane takwas idan na aure budurwa sun zama da kenan wanda yake nuna maka ashe cewa idan ba ma ku yi mutu kan ka suna kan wuyar amma kai matar ka ce kawai shi aninka ba lokacin kan ka to yana za ta lalace ba amma ka iya gulma kin fiye yawo kina fita kina gazuya na kike zuwa kai ne baka aikin da ya kamata kai ba yana kaya ake daga mata kai wallahi ita daga mata ba ita to kai na san ka ka kiyaye mata komai hakin ta amma ba ma yi da haka muke da wanda Allah ya ce ko da kai za mu tsoron Allah mu gyara shi ba sunna da kuke kallon ta ba ba magana baki bace je mu da wando ba kai wando da da abuwa shi da da da da mu shi ba kai haka ne ko sunna ta ga ko ina kana da awon sunna amma in ka kawo ka tana guda uwa sai kar da garan ki dawo wai ko kuma ahlus sunna kariya ne ke ba ahlus sunna bane eh kana maganar ahlus sunna ga ai ka ta a wurin tsohon matar ka ba ka kai magana da kowa ko irin ba ka bada kai ba ahlus sunna bane wallahi haka manzo Allah yake bai kana maka ahlus ba kai ba ahlus sunna kake suna kawai Allah yake in an zo aurenka babu sunna in an zo sunan gidanka babu sunna to da ya zo karatu da wani kaza kaza ko guda da kawo wani karatu ka ma karatu a gida ba ma karatu da kaza wannan shi ne to za ka karatu da aiki ake bukata ba wai karatu kawai kai ta karatu ka a magani a kasa a kan sunnar a aikace kai ba sai manzo Allah ne kana ba manzo Allah kana so ka ko danka kana so ka so ka talakawa kana kaza kana kaza amma ba ka yi sai da wasu na da baka saka dole ne sunna mai implementation din ka tashi daga magana da kuma menene aiki da ta fito daga littafi bukhari da muslim a ganta a aikace bukhari ya cika da sunna muslim ya cika da sunna tirmidhi abu dawud duk ya cika su sunnonin waye to su tashi daga yanzu karatu su koma a aikace amma kullum da zai magana da mai da kuma yadda da wata haka man kafin wani ala na ta ba ku hadisi ko tare suka ce bari su aiki da wannan kudin ala lan tana da kyau da ce zan aiki da wannan ayar ya kudin ya ce kai ya karanta masa wannan ayar ya ce bai wani kaɗin nan tsale ne nake bukata ka da mini ya karanta musu wannan ayar to shi ke tuna ka karanta wannan ayar zan aiki da ita na zai da maka bai wace mai tsada yana ji da ita kyakkyawa shi ya jarraba ya ce ya aiki da ayar ya ce sai da mini tunda an ce ayi lantana da yau ya ce na zai da ma shi kuma ya zo ya kalle ta ya kalle ta kalleliya ya ce ni kuma na aiki da ayar na aiki da ke ba ka ke yi a ganin ko an ce sai abin da kan sai wata rana sai ka kalli a dunkunan ka wanne ne na ganin sarki na baka wani na baka wata hula ce ta ganin sarki na baka wani takalmi na ganin sarki na baka amma kuma sai dai gaba da tsofi da kuma masu rabai da kuma koya imani ai ka dai tanci a kawo da muka ya kaje ka dauko ta gobe shahu ga baya wannan imani yake da haka sabon su ne oh haka sabon manzo Allah suke ba sabon manzo Allah suna infaki ne saboda sun sani za su girma a can kuma kuma Allah mun tsoron Allah ya za ne yake suna manzo Allah a yace ne Allahumma inna al-islam wal muslimin wa alil shirk wal mushrikin wa damir a'da wa a'da ad-din wa ansur ibadaka al-muwahhidin bi rahmatika ya arhamar rahimin insha Allah wa la ilaha illa anta tafsir mu izinin Allah yau ba da kana ba wa la ilaha illa anta kulli sai kuma abinda Allah ya yi Allah mana mai kyau
dangane da masu zuwa shafi ba dokoki kamar haka duk matar da ta taho wajen tashi ba za ta bar harabar masallaci ba har sai an yi da sallah dan harabar masallaci ba ta zuwa wannan ne dan amince ba su bar harabar masallaci ba sai an yi da sallah na biyu ba yarda da zama a harabar masallaci ba ko kuma a jefar hanya idan kika da wajen tashi ko kuma da wajen tashi na uku ɗorewa mai kuma a lokacin da gudanar da sallah shi ma wannan ba ya shi ba shi ma an hana na hudu matar da take da yaro ko yarinya take da yaro ba in za ku yi masallaci ta sa mata fanka saboda kada ta tsari ta fada masallaci na biyar ba za a bar mai mashin ko